إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha uku ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da tara ga watan takwas dubu biyu da ishirin da uku yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da ishirin da takwas cikin littafin bulog na mara insha Allah darasi na ɗari da ishirin da takwas muna cikin kitabul jami kuma ainihin babul adam muna cikin magana ta mu'amala ta zamantakewa wanda mun hara wannan babi da wasu abu ne da kullum tsakanin zamantakewa ta musulmi na maganar sallama da maganar amsa kira ko amsa gayyata in an gayyace ka da magana yin nasiha idan aka nema ka yi haƙƙi ne ka yi da magana ta atisha inda ya ce alhamdulillah kai ma lazim ka ce mishi alhamdulillah rahmukallah kuma ilanin bayani ya gabata bambancin sallama da atisha ita atisha a nasarar sallam ya dora ta kan faradu ayin ba faradu kifaya ba irin sallama ta sallama ya yi bayani idan jama'a suka je ɗaya sallama cikin jama'a ya ɗauke masauran haka amsawa amma ita atisha ya ce fahaukun ala kullum man sami'ahu an yushamitahu idan ɗayan ku ya atisha kuma ya ce alhamdulillah kina alhamdulillah ba ta kama ba ta kamawa kamar ta shimiti sai in ya ce alhamdulillah haka wani annabi mishi ɗaya ya yi ki mishi ya su da kasuwa ne ya yi ta kai ya yi shi ya yi alhamdulillah ba kai ba idan mutum ce atisha mai ce alhamdulillah ba babu haƙi a kan kanaka mishi alhamdulillah sai in ya yi ne duk da akwai ruwaya wata wadda take kawo magana waye idan ka riga yi mutum aka ce aka ce mace alhamdulillah ka hanyayi ko fakkawar ciwon mai ne ciwon hakori ko mai ne da yana bude daban da aka kawo ka'ida ce ba a dora maka ba mishi kurin kai in yayi ne alhamdulillah kai za ka yi yarhamukallah kuma haƙƙi ne akan duk wanda ya ji zai mai da mai da yarhamukallah shi mai ji ko mai yin atisha aiki bi gare shi kai mai ji aiki guda gare ka shi mai ji da farko mai yi da farko zai ce alhamdulillah in ya so shi mai ji in ya ce mashi yarhamuka Allah sai mai da mashi yahdikumullah wa yuslihu balakum yahdikumullah wa yuslihu balakum duk da akwai rici har na gafirar lalata na alaƙun wanda mahiyawa ita cikin malakiya ko misali ita ya kawo ko ta gafirar lalata na alaƙun to akwai ruwaya ta tabbata zuwa ga Abu Huraira cikin adabul mufrad Albani ka ruwaya amma ruwaya tana tsaya ga Abu Huraira gaskiya abinda yake marfu'i da ya tabbata wannan shine na yahdukumullahu wa sallallahu alaihi duk da yahudawa duk da shekantaka sun san hadar annabi karɓar ce sukan je su yi atisha a gaban shi dai ce ya hamu kalla shi kuma sai ce ya duk mulla wasu ruwa ba da ku lokacin sai ramu kalla ya sai atisha da gangan sai alhamdulillah annabi ya gane sai ce masa ya duk mulla wasu ruwa da ku bai ce masa ya hamu kalla kenan menene kenan kawuri in yayi wanda kasan kare ba musulmi ba ne ba kullum ya saba cikin ko dai kullum wani abu yayi ko da ya ce alhamdulillah baka ce ya rahmukallah sai ka ce ya hajjika Allah wasu rubala maimakon kai mai kudi zaka wani ya ka jami shi a sanin kalma ce ta mai to amma inda shi mai yin kawuri ne musulmi ne ba sai ya ce alhamdulillah kai mai shi baka bi da wasu baka ce ya rahmukallah idan ka ce ya hajjika Allah wasu rubala wa ya dukkan Allah wasu rubala wannan magana kenan sai kuma na magana zamantakewa na ganin mara lahiya farin iya da fadara wadda bin bayani cewa ruwa ta inganta don da ya ganin mara lahiya da sahi za a gama shi da mala'iku dubu saba'in suna mai addu'a har zuwa mutuci dubu saba'in mala'ika suna tura maka addu'a kuma ruwa ta inganta haka in ka ganin mara lahiya da sahi har malice suna mala'ika ba malam ba don malaka ba daga dubu saba'in ba suka maka addu'a har marici haka yadda fatara kware haka idan ka je da marici kuma suna maka addu'a suna masa dati har yi zuwa su ba wannan kudin fatara ce ta ganin mara lahiya ina akwai fatara kai kanka kai mai zuwa ko ina gyara kyakkyawan mu'amala ta kulawa to kenan yanzu dai za mu tashi bayanin hadisi ibn mas'ud wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون آخر حتى تختلطوا بالناس من أجل ذلك من أجل أن ذلك يحزن متفق عليه ونفذ المسلم abin da ke wannan ruwaya cewa ibn masu ke bada labari ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in idan kuntum talata idan kuna ku uku sai annabi ka ce a ku uku fala tanaja sanan dun akhar kada bi su ware su bar daya suna kuskus suna ganawa bai dace ba ku biyu ku uku bi su ware su bar guda zana ce ka ku haka sai hatta takhtalitu bin nas sai kun game da wasu na hudu ya zo ko na biyar ya zo su yin haka yana cutar da mutum zai kama ana ana yi da shi da misali ta samu damuwa alakula hal wannan magana ce tabbatatta ana kashi adabin zamantakewa iya sa mutum wuna ƙarin shi daga ko an ware shi ko da shi aiki ta da haka ku yi haƙuri ku bari hannu hudu da su da dan malamai na bayanin cewa ɗan har akwai da rurar hakan to a tambayi uzurin shi wanda za mu zangaya wani wata magana da sauransu wannan ya baka uzuri tuwanci wani shi dama-dama na akwai wanda ba wariya ba ake amma mutane da suka yi da kawo su ta ba kuna ku duk kuna magana harshe guda kuma ku bi kuna wani harshe da shirin bisani ba ya ku wari ku shiga harshen to wani tuye ne bi halitta bi halitta ku shiga harshen ku uku da mutum da bai shi harshen mutuka kuna kuna magana guda ku ajin da kowa ya ku canza harshe to wannan shi ma duk gidan jiya ne kaman kun yi ne da shi wannan kaman kun ware shi warewa ce ta kalma daidai ce wannan magana bata bambanci da kusawa ku gana wannan ya cikin adab na zamantakewa duk da bukhari muslim sun karu waye amma lafazin da mun karanta haka yake cikin sai musulmi وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه abin da ke wannan ruwaya ta abdullabin umar yana ba da labari cewa manzan da sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqimu rajulan rajula laƙimin rajulun rajula kada mutum ya tada wani mutum min majalisi a mazamanar da yake iya zamane kenan ya ce kada mutum ya tada wani daga wurin da yake zama sun majalisu fi shi ya zamna a wurin walakin amma abinda za a yi ta fasahu wata wasahu wari ku buɗa a buɗa ya shigo ya zamna tunan lafazin bukhari muslim ruwaya da aka sakawo akwai ruwaya ta ibn umar wadda imam ahmad sauran wurare ya ta labarin cikin sila sahiya ya tabbatar da ruwaya wadda shi a can lafazin da yake wala ya kuma rajulu lirajulu min majalisihi walakin lakin ifsahu yafsah Allah lakum kada mutum lakum rajul lirajul kada wani ya tashi dan wani daga mazamninka amma a wara amshi abu da ya shigo wannan ya kama gana a kan cewa to ai shi ɗan cayi in kai ne aka hana ka kare mu kowanne yake magana shi gaba a aikace abdullahi bin umar aikin sahabbai ya tabbatar da tafsirin magana wacce ruwa ta bin umar ta da imam ahmad ya rutu na hatta ko ba ta da ko ba ko ba ka tada shi ba haka ma bai dacewa ka ba shi wuri musulunci ne me ya karam dan adam ba san haba ba da haka ne da aka kan ce ga sharifi a sa kalmar ta kalmar ta ce kalmar sharifi ma ai kalmar ta ta siyasa ba ta shara ba ce ba babu sharifi a sharifi sharif a cikin addini ba mu ga sharifi da kaga sharif to wasu kawai da kalmar ta ga wannan sharifi ne ina ce ahlul bait sharifi akwai kenan addani madaukaki da makaskanci sa kalmar sharif babu ta shari'a baka gama ba sun ga sharifi ne wani a shurafa la wancan da kisa a can sharafan kida ce ahlul bait ma sharifi to musulunci iya ba mutum karama ba a san kasa zana mutum a ce ga wani shi ya zo ya tada shi ulus ta ta ta mana wasu shi na kasance an kana kasanta shi shi yasa wacce ruwaya ta Imam Ahmad ta lakum rajul da rajul kada tashi dan wani abdullahi ba cikin suna bi dauda ko ruwaya ta ibn hasib ne wanda yake wata rana ce ibn umar ya zo wani majalis sai wani tashi ya bashi wurin sai ya kiyaye sai ya ki zama sai ya koma gehe cikin ma zauro kamar yadda cutar da ganin kazan a wannan baka kamar yadda kamar tashi kuma ya tashi kuma ya ki zama ya ce ainihin banda zama la ƙwari fi mutu suka laula da maka da gairar kai ko wurin ka ban zama a mazamnau tun wata rana muna ta zanen sallallahu alaihi wasallam muna zamane sai wani ya zo majalisar da manzala yana nan da wani ya shigo sai wani ya tashi daga wurin shi ya ba wancan wuri wancan ya je zai zamana sai annabi ce mishi la taqul kaka zamana yace tun daga shi ba na zama wajen wani kai ko wani irin wani ba haka akwai ibn abin hassan ya ce wata rana abubakar a cikin cikin sahabbai kuma ruwa ta inganta ta tabbata kan haka nan shi ma zo wani wuri aka yi irin wannan shalala shi annabi na an za annabi yana rona ba a takaice dai kaga nan duk iya ba mutum karama ne duk da kamar albanin rahimahullah cikin sunan sahiya ya kawo duk wani ruwayoyi daban-daban ya zai bayanin ce akalla akalla ko da bai kai haramci ba kamin dokar hanci na dan cewa wannan tashi a bashi wurin shi zai sa tana ta da wannan kuma yanzu zai abu ya zama al'ada an ba a yi bai ga muna abulakanta wuri ya zo amma an ce akwai bambanci misali kun gayyaci mutum ko ka gayyace shi wannan kaga haƙƙi na karma babanka wanda bane amma zai su yi na'am irin wannan masallaci na kowa da kowa ne ba wata garuruwa ta komi ya zo inda ya ka zama shi masa inda wuri shi in ba wuri a dan buɗa shi ma misali akwai masala zuka ma irin su mana ya zo zaman shi aiki ne a nan da kujerar da ka ga nan ba dan a dan matsayin shi ko darurar shi sai a ba shi wuri ya zama dan ba ɗaya bane ba da kai wajen wannan garura akwai na maganar da ake kayan magana na ko zaka shi tufan shi zuwa Qur'ani ka kawa nan na su tunur na shi magana aka ce huda ka atun zaka fita shi wancan na nan sallallahu alaihi wasallam daban ne kuma yanzu ma akwai nan misali bambanci ana zabne misali malami ne a tsakiyar karatu sai wani ya zo to anan Allah ya ba dama abu ne amma an ce fita shi fita shi to zai kama na wata wannan aya tana magana wani mu'ayyani misali malami yana wani ya zo ya san bayanin ga malam ya san ya sami wani bayani to a nan ba da yi a tada mu wani ya suke zama wanda ba ne ana yi tada kaba gaba ɗaya Allah ce za ka shi zufan shi Allah ce ku tashi gaba ɗaya ma an yi saki bai ba dole ya kusa ya tada wani shi wannan wannan dalili ne na maganar fatawa ya sa amshi wannan bayani ba ba da yi bane amma haka a majalisi ba a sarta da wani wani ya zama wannan haka duk da abu yake ya zama tuba da yake a wani wuri aka kaman wani ya kaman ko kawulakan tashin amma abin shi ne zai kyawun gaskiya kawai kawai mazo kai ma maka wurinka a maka wurinka ko a buɗa ko a maka wurinka shi ne da ƙa'ida muna cikin adabu ne dai na zamantakewa wannan ruwa ce mukanta ta buhari musulun wancan kin ko bayani imam ahmad ya ka ruwa ya aka albani cikin wannan cikin imam ahmad albani cikin sura sai ya kawo haka cikin adab mufrad na imam bukhari adab mufrad na imam bukhari ya kawo can ruwaya ta ibn umar wanda ya ƙi zama ya ce bai zama a wajen wani irin wannan da sun inganta da tabbas wani bin abbas ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan aka la'ahadukum ta'aman fala yamsaha yadahu hatta ya'aqaha aw yul'aqaha muttafaqun alayh abinda yake wannan ruwaya manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akal ahadukum ta'ama idan dayan ya ci abinci fala yamsa yadahu kai ya goge hannun shi da miya kenan da sauran mai miya ya goge a hatta aqaha aw yaqaha sai ya ya sude ko an sude mishi basu ya mata ka tuzo maka ba ko ko bari kada sai tuzo maka duka zama na zama da kiyaye madan da mushi na ga ce na ana yi duk wata su da maka in ta su da yadda gogi ha na kwarai kai ma su da maka ba na karama wa ma ka ce a farfasu da fadi a farfasu كمان فأنا كمان أبدا كمان وأنه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القائل والقليل على الكثير abu hura ke bada labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce dusallim musagiru al-kabir nan adabin kan zamantakewa abin da ya kamata yaro ya kamata ya fara sallama akan babba daga an gamu yaro ya kamata ya fara sallama ba sallama wala maru ala al-qa'im haka mai hucewa ya zo mutane suna gihi ko a zamne ko a tsaye suna zuciya ke shi ya kamata yawa 'yan zamne sallama wala qalilu ala al-kasir kuma jama'a ce kaɗan da da yawa 'yan kaɗan ya kamata su harawa masu yawa sallama wannan haka ne duk da cewa aka riga riga dai amma wanda an aka ce misali ba a yi waye mai lahi wanda yake ƙarami ne shi kamata yi karime kamata yin ba a yi shi ne har dai shi aka ɗora ma ya fara yi wa fi ruwata da musulun ita wa rakiba alamashi kuma wanda yake sama ka yi suko wani ƙasa ka yi na sama ya kamata ka fara mai sallama haka ne adab na zamantakewa wa ana ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujzi wa anil jama'ati idza marru أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن يرد أن يرد أحدهم رواه أحمد البهقي أنا أبن دا يكي كاو وانا رواية تيوى علي رضي الله عنه ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yujizu anna jama'ati ya wadatu ya iso wa jama'a idan maru in suka zo hucewa an yi sallim hadin ɗayansu duk yawan kuka zo jan hucewa ɗayan jama'a da ya sallama ga waɗanda aka isko a cikin jama'a kina su jama'a guda ya a cikinsa ya yi haka su wanda aka wa jama'ar da aka wa wayo juzu anil jama'ati an yarudda ahdu su kuma jama'ar daya a cikin su ya maida yayi ka sakanin sallama sallama farata ayu zaman shadan farata kifati sunan wanda an wanda aka wakin ne da masu amsawa din da daidai ya dauke masaura akan sallama amma ita atisha kowa farata ayu ce ta kama kowa la bayani ya gabata kan atisha annabi sallallahu ya ce idan kai atisha daya biyu wata ruwa an uku sai kamar addu'a kana kwanta sai atisha iya mura yake sai sai atisha dan kamar daya biyu uku sai kamar tafaka Allah baka lafiya baka lafiya ne kur ya atisha haka mai alhamdulillah ya atisha za su uku to ka kare ne kace Allah baka lafiya Allah ko sauki idan ba Allah ka ce tayi kai magana tayi sai ha ainihin nami shi annaba caya ta yi wanda ya ɗauke ta ɗauke ta ɗauke mu gaba ɗaya ai ku yaba addu'a ko kuka mai da mashi ba ta ce muku ba ana magana wajibci ya ɗauke ma ya ɗauke ma sauran gaba ɗaya shi ne wancan kun binciken kaladawa za a ba da yawa da wanda aka da Allah ki ba da shi na magana ladan ki na masu ji sai wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tabda'u al-yahuda wal nasara bi salam eh kullum magani mas'ala ta lada ko fadala ba ba ba mata ijtihadi ba babu ijtihadi kan lada ha annabi bai ijtihadi ha annabi bai huda lada duk nan ce lada kaza fadala kaza in me kaji ba irin manzon da kace kaza ne sai da gaya mishi ma abinda ya zo shi ake yi kaza an bashi kaza kora mai kaza an bashi kaza da misali kan gawa an ce wanda ya halarci sallar gawa aka yi sallar da shi za a ba shi kira wata ba shi kamar girman duk wanda ya bi gawa za a ba shi kira ya bugawa to wannan shi kuma ya makwanta da shi aka birni babu ake bai kama filo aka birni kasala ne bai lada kaga ba wanka kuɗa nan kurin dan san daji ba ake maka ne kaga ba kaladan ba ba kaladan birni ba kurin lada na sallah da binta a birni amma aikin a dauki helo a helo uku ya helo goma ya zuba kaza ya zuba su uku kaga ba ba ladan ba kun ka tsaya nan ka huta duk da ya zo a sunna annabi sallallahu ya ce an zo makwantai ɗaukar ƙasa jimki uku ka zuba ka sunna ka sanin kuma ba gama ka sanin ba aiki ka sunna kai amma ka san lada ba zai maka amma sunna ce a doke ƙasa a zuba ka ma ba ba ladan shi ba wanda iya cikin sunna ɗin da mun ana iya doke ƙasa haka cika hannunka an zo makwantai ka zuba ka sukubu da hannunka ba da helo ba ya tabbata sunna illa akwai masu inkarin ruwaye amma ita ruwaye da ake inkari abinda ya ka inkarin ruwaye ba aikin bane ba tabbata ba abinda aka gama akwai ruwa da aka gama cewa sallallahu alaihi wasallam an zo makwantai iya jimka uku iya hasa hasa ta hasa iya jimki uku al'ula ya ce min ha khalaqana ta daya ta biyu wa fiha nuridukum ta uku wa min hana kusum ta ta qur'an to wannan karin da wannan aya shine bai da inganci amma aikin ya tabbata sunna ta albanin cikin cikin akamu da albani ya tabbatar da ya yi masala kan na lasa su na maganar zubu zuba ƙasa da wani ya tabbata amma wancan ƙarin a gama su da addu'a wanda wani ayi shi ne bai tabbata ba sai ya ce ina ne damar tashi wa an wata ruwa ya tashi sai dina ali radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'u yahuda wala nasara bi salam kakku hara ma yahudawa haka nasaru kakku hara musallama وإذا لقيتموهم في في طريق fattaru mila a da yaƙi an kun gamu da su akan hanya ku matsa su daga kasa mana ku ba su ku matse su ku shiga can gehe kaka bana ba su take hanya su koma gehe kaka mana kaka goce musu da koma gehe ka tsaka shi zai da shi ne ka gama ka matse su wani da kawo yanzu magana a yanci wane ne ma zama da ta sanar jami'in lokacin ana wani magana musulunci ya da izza musulunci ke da izza ke da buwaya san baci musulmi ya da iya da kima a ta ana wahalar jimma haka don su san musulmi ke da kima suna sassanunta wanda abin kaɗai ya sa kenan su ga ba dama ba a ba su hanya matsayi shi ce koma ya bige yi wannan haka ne a tsarin hatta yanzu magana mata gari ba a sunna na da ta mata ba su suke hanya gai hanya suke ba ta tsaya a zuka kare magana ya ce ka ci haƙin mata haka manzan da mata ba su suke hanya ta bi gehi mace ta bi gehi tsakiya ba ta su bace amma ina ka sama ita tun guje ka Allah ya ka ture ganga wasa to kenan su ma haka aka tsara kamar tsaye su bi gehi shi ne na ga alif basam ne ke cewa wannan musulunci ya da izza haka ne cikin zamani ne ya kawo da kaskancin musulmi su kaskanta su ta abin kamar wani wasu ga kowa kyauta masa ba ta da kaskanci ne haka musulunci tsara shi mai musulunta ma wana musulunta shi mai musulunta don gane shi a shari'a ga musulmi shi musulunci ba irin wannan ba na aka ci ra'ayi ne kaga dama ne a ko musulmi musulunci kun kawuri ne dole musulunta ba ko dan ta'adda ne a wajen Allah ko mutum banza ne a kidan musulmi don kawuli kun ɗanta a dalil mutum maza ne bai da kima a wajen bai da kima kawuli bai da kima a wajen musulmi ba wani magana kun kawuli mutum maza ne har ta ƙida musulmi ya kawulce ma Allah ko ba Allah kawulce ba a ba ra'ayi bane ba yake musulunci ba ra'ayi bane mu ra'ayi mu musulunci muke wannan ya nashi ba haka bane ba a ƙida musulmi kun musulunci shine addini don da kiya kun ɗanta a dalil kun dan ta waye ni ga Allah haka mutum banza ne haka yake shi a ƙida musulmi kawuli ɗan ta a dalil mutum banza ne ba mutum zai kawuli idan mu'amala mai da kai amma na sakai mutum banza ne ta kai ta kima haka ne ka'ida wannan gina musu bikin nan amma gaza ba na haka ne don allah ma ta'addanci ba wa na allah allah ce a ce ya ƙi bai yake abin da ke so kamar ga abin kamar abu ne ra'ayi ne eh bada ya saka kashi kai amma na sakai mutum banza ne bada ban ta saka amma aƙida ta kai mutum banza ne mutum ziki bane tun baka musulunci kama allah tawaye dan tawaye ne wani ma zakin Allah yake mace Allah isa Allah Allah ne a sai dai zakin Allah ne aqida ta dummi ta izan Allah ne kawuri ne ko mutum banza ne dan zakin Allah yake ba mutum mutum banza ne shi ba mutum banza ne mutum izan Allah ne a aqida wannan aqida ta musulmi haka ke ajin musulmi annabi bace dummi ce annabi ce Allah ya ce da da iya zagina haka nan ce Allah ce da da iya zagina mai iya ce ina da dummi dangana ma Allah da zagin Allah ne yake kuma shi nasan Qur'ani Allah ce kalmar muninta ya ka sama ta tsage dutse ya rushe ya rurguje ka ce ma Allah ya yarda ba da fasiki kuma sunan yan uwa kaga wani iya magana da rashin hankali kuma shi ne dan lalaci da kaskanci da koyar iya cewa ai su yan uwan mu ne wai su yan uwan mu ne da musu zaki ko mu rubi musu zaki addini abin su ba a zaki musu zaki shi wannan su amma ya zagi Allah bai ce mai komai Allah ke zagi kenan kaga nan a hili ya fasara maka rashin hankali mutum yana magana ka ce ahalus sunna misali da sun soki sun ba su annabawa sun soki maulidi su ba yan shi bane ba amma su kirista wannan yan uwansa dan ba su sokin ba su ka maulidi shi su yan uwan shi ne su su zagi Allah kenan kaga zagin Allah aure bai ce mai komi zagin maulidin shi ne dai zagin bid'a shi to ka yanzu ko ko shawu ka zaga ba da ce ko to ko shawu ka zaga ya kai zagin Allah kadara ma shawu ka zaga ba zagin ko to wannan zagin shi wannan kuma zagin Allah to amma kaga kaskanci sai ba tanta mai zagin wai shi mai zagin shi wai shi ne ko zabe ta ka zabe shi ko ku zabe shi ko zabe ko mu ku zabe Kirista to mu musulunci mun san tsari ne zamantakewa na mu'amala Kirista ba mu san goma shi kan eh nan haka bai hude mu'amala ake ta zamantakewa ko ba ku haƙi shi amma maganar soyayya maganar yarda da addini shi yake a amma ba mu an ana mu ce dole yana mu amma iya karkashin daular islamiyya a wasu iya izza karkashin daular a kaskance ke karkashin daular islamiyya karkashin musulmi ke za mu kare a kashe shi za mu kare komai za mu kare duke shi amma ba ɗaya kai musulmi ba ba ɗaya bace da su daga ko diya a kashe haka ba ɗaya bace ba ko diya su don bai da daraja ɗaya da ta musulmi Allah ce ke ya ce wa an wata ruwaya ta sayyidina alim dai عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقص أحدكم فليقل الحمد لله idan ɗayanku ya atisha ya ce alhamdulillah in ɗayanku ya cika na ce alhamdulillah wale ƙullahu a kuɗan wanshi da na musulmi da ya ji shi ya ce ya rahamukallah ya rahamukallahu فإذا قال له يرحمك الله إن يجي يرحمك الله فلو كما يكتب مشي يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري kenan kai mai ji kai mai yi alhamdulillah mai ji yarhamukallah shi mai yi mai da ya hadukum Allah wasu bai balakum Allah shiryar da kai ya gyara halinka shine hadukum Allah wasu bai balakum shi ya ta sha ya alhamdulillah kame adda ya rahamukallah kada ba wannan suke addu'a tsakanin juna eh amma masala muka ta magana ta maganar alan zumma abu ne wanda muna cikin shi kullum wanda kuma ta wata hanya muka aka ba abin ya mutu illa ta menene wannan abin da ake gama wani abu ne zamantakewa na ko a kira malamai su da yawa kan kira malamai da ONG da sunan da yawa ba da sunan ba sunan kirista amma asali ONG suna samun taimako daga wajen kungiyoyi na kirista a irin wannan wurare ire-iren wannan wurare wanda suke akalliya da basa da yawa kuma ba a da su ba ta wata hanya da a sa su a jiki a yarda da su suna soko da wannan abin ta magana wannan kyakkyawar zamantakewa a yarda da su ma al'umma ne su ma addini ne sukan kashe kuɗi masu yawan gaske wani masala wanda za a samu da yawa nan da Najeriya akwai nan mai Najeriya akwai malami na addini ma zai ce maka ɗan wani su ma addini ne lokacin da yaro ke tasawa a makaranta ko a nuri an ce mishi addini uku ne misali ya ce da musulunci da yahudanci da nasaranci aka koya yaro to da Allah ya roƙe wani addini da addini ne illa kamar da kasar ka ne ku kuna musulunci shi wani ya yahudanci wani ya nasaranci ke da addinin Allah ne haka ta wannan hanya suke so ko abu cewa akan addinai ne duka na Allah da haka kenan kowa kai kana naka yana kowa da yin tsawon gano hikima ce ainihin gwargwame a zahun dama yara masu taka kyamar wannan addini da yanka diba yan uwa muna ma'ala godiya yau ga dimsa ƙauyukanmu ba nan mara kaɗai ba ƙauyuka za ka mutum jahili ne kuma sai da maka ba amma ka ce sarfista ta bai da rafista bai da zafa iya kyama abu shi za ku ga anan wajen an yi an yi shekaru aru aru sun kasa mutane sun zabi a kirsa a nan ganin ka samu ɗan gari in ba wani gidan farko ba ka samu ɗan gari cikin gari a ce ya kirista da ba alaƙa samu duk abin da kan shirin kai sun yi abin sun yi amma darbiya ka samu to ko a kawai kyama suke ka an jana kirista ne a ko bai sallah ba bai san kirista ya kyama shi ko bai sallah ina tunan wata ƙasar tanut suka je wani suka je aka na kuruje na bizai mondial suka yi wani kuruje kasan suna hikima da suna addini amma addini aka kama musu toci ake zuwa nan ana furuji ta kare zawa suke hulani ne zawa suke a yi sallata ladi a yi komi furuji ya aiki furuji ya zo ƙarshen furuji za a zo a yi biki na na bude na riye furuji na kare furuji kuma a ta gaba da rayuwa shi kenan sostes da aka zo shaf na furuji ya kare bayani sai kare doka ya ce mun gode mun gode mun gode ko mun koma addininmu ita kuwa shi a yau da abin gudun zuwa rike lam ya zuwa coci ne kamar furuji ne don ta kare zai kuma dini shi da abin da ka yi a banza da abin da ka yi a banza ya kuma dini shi kenan wannan abin da ake so kenan a cirewa mutane kyamar wannan ta wannan hikima addini addini nan suka zo da ƙarƙashin furuji kato tukurin a santa ƙarƙashin da aka yi abin aka kira malamai hatta da ahli sunna da yan gargajiya aka ce haɗa ne kuwa gama aka furoje na wai a cikin furojen a hili ne karara da harko kamar ku zo ne za a yi waye kai na jama'a a fakaice da littayi da huzo sai gashi a rubuce an sa addinin Allah addini uku ne don meye a cikin yan uwa ko da muka ce mai daba suka ce mu yan zayen kai ne suka ce mu yan zayen kai ne cikin yan uwa da suna don shi ɗayan shugaban furojen ya mutu ma ya mutu nan ya zo ya suko ne can kuma magamar shi ya ce mana iliya an mun je mun yi wani furoje mun kai shi ya sa yi dai kasan ya sa yi da ƙungiya ce ta furoje ta abin ƙungiyoyin amurka masu taimakon abin da shi amurka mun kai amma an ce gaskiya sai mun gamu da 'yan ɗarika da 'yan izala da 'yan gargajiya kuma ya ga kowa a ciki sai ba mu kuɗin haka ga mu girki tunan kai kuma gaskiya zan zo mutum yana zo maka bayani ka zo ka shiga mutum tare na ce a malama ka ne zuban da abin ƙungiyar na rabar ne shi amma za mu zanga maka ga shugaba can da ka tambaye shi aka zo aka tambaye irin iya dare imam aka zamna ka ce a kowa ya kiya ahli sunna dai zama ka iya kowa dai bai daba shi ba cikin yan wasu gaskiya suka shiga inda ƙungiyar ka zana suna ƙungiyar ƙungiyar da masu ƙungiyar ƙungiyar da wata ƙungiyar suna shiga suka ce mu ɗan zahin kai ne sai ana tattaunawa a radiyo aka yi amfani sai wani ya kira ya ce ɗaya cikin suna suna da ya ba da wakil ta zama ya ce wai malam abin da ke ce mana ana shiga gidajenmu ana ta isa ana kira zuwa kiristanci ana ta isa ɗan Allah ne a gidajenmu abin da ya dame mu ce kai mace kai mace gidansa mu shi arsu na yau na wai ba ba bai ce a kai ba a kai mace gidansa kai kaga da shi ana budin shi kina ma kiyama kina ba laifi bane ba ta abin ya damu ana gidan ana ana mana da'au iyalan ma cikin gidanmu ta kai ma ka je gidansa kai kai me kusanta ci da dan abin yana kan kusan yan wani ne a nan ne ana da bai wani ka san jarida sai ka ce ga ta malam a radiyo amfani da kai ga ta malam kuna neman haɗa kai tsakanin addinai kirista musulmi ana haɗa mana kai kuma sai maka yanzu kuma musulmi ce musu kuma musulmi ba ku haɗin kai da ku da yan zala ka misali da yan ɗariƙa da yan waye sai ta ta wannan kirista yan goma ne ba gaba an goma kaza a birnin musamman kwantan maliya so yan zala suna suka maulidi suna suka ya za mu ci da su kuma kirki wacce yan wasu ne suwata don ba su suka maulidi su iri wani ana nan an ce mu yan zayan kai da mai daba kudu sai littafi mutu littafi mutu kuma da sunansu a nan na tare ɗaya cikinsu na ce kai kuna cewa to gashi da yanzu karanta nan a karanta karanta addini uku ne a wajen Allah da kiristanci da musulmi suka zarce a wasu kodi ba sunan bude kuma da ba sunan rajin a ciki a rubuce kodi na kungi kaga yau zana ce to yana hikima suke yi su so ko yana za a yi a wasu kyamar abin ta wani abin da za su shigo suka yi hana tara gaskiya magana addini kawai na shi kuma dole a karanta da tarbiyya ka su amince da abin da ya shahi ka su ga abin ba a bane bane wasu a hankalin ki shigo ba kai ka gane ka gane mai ake ni amma shi da ba bai gane ba da ake magana da kwalkin su ake magana da kwalkin su ana yin abin a hankali ka sun fara an ba da aka ba ya ka sun fara sama yara riga za su ce ba addini babu addini ko ya ka sun kawo doka ta ka a san hijabi ana nan suka doka ta cewa rigar ma da hoton toci ko da ce ba dini kuma wallahi a cikin ya hikima yara ake jiyan su kalmomi na kiristancin wajen ci ko sha cikin aboki ta musu duk san abin da aka yi da nan abu muka ji gidan sarki da su kan wannan kodin masala ce wani magana da muka ta cewa ka a sa rigar wannan bai halitta musulmi da kai ƙashin farko amma kai kuma bai halitta musulmi ya san ɗan shi sa rigar kiristanci kamar tallace kake suka ce za a kawo hayaniya za a yi wane ne za a yi wane ne aka suka yi ƙara na gidan sarki ko a cire kanan ne na gidan sarki gudun sai na ga motar ta zo ta zo ta zo muka shiga kuma duka malaman da makara manyan malaman kun na zamana shi zage ce tumar iliya ka karan ka nan an ce za ka rikici na addini za ka za ka za ka za mai nace dama na jira tamar a cikin ahuri na jira tamar na ce dai abin da faɗa cayan ne abin da na ce cayan ne bai halitta da farko musulmi ya kai ɗan shi tarbiyyar hannun kirista na ce kuma ta kai suna sa ma ɗayan musulmi riga mai hoton cocin kurwa a wuce kata ta ba sarki riba ya riba ya kai shuru a shi ɗaya cikin malamai tashi ai wannan mai so ne kai ɗan shi wannan mutane yan uwanmu ne tun da aka tun aka bude aka yaƙi da makaran aka sa hannun mu da su shekara nawa mu da makarantu ai za a zama lahiya za ka fitina kaza kaza kaza kaza kaza za mu ka fitina su zama lahiya suke kuma an yi yarjejeniya da makarantu ko in san ko na yarjejeniya ko da aka tsere daga baka bin malaman wai wai yarjejeniya ko da aka yarjeniya idan mun san tarihi don malamin ba malamin aka yarjejeniya ba malamin da tsaya da magana aka ce da magana cin da magana ba malamin da tsaya kowa ya gaba ya dawo da san masarar tarihin ba ba malamin da tsaya ba ya ce da magana kowa shi ma da zama na sai da tsere can aka ji aka aka bashi amana aka ce yanzu ba mai kuma ta kuma dawo wa amma wasu sa hannu rusul kakannin sa malaman su an sa kaza kaza kaza mun za mu tada ɗaya ya ce shi ma zai mutu ne ya ce ma da ya kun ka janye janye ka yi ce da mana janyewa Allah a wurin kirista kalibus ce ba su malaman su suke da fallaka su suke kare su Allah hamaka tashi kalibus ce ba ba magana hudi kullum su suke kare su su zaka fitina sun ce wani fitina me sai ka sa danka me fitina bincin abu ta ne kullum ka sa danka to me ya cikin fitina ne to kaga don duk wannan hikima suke bi hanyoyin wanda suna bin ko za a sa abin kawa kawa ko kaji abin ba koyi mana to wala matsala ce ko da kowa rike addinin shi da kuma tuni kuma da jin kaka yadda kuma ka yi sassabci za a samu wani abu wallahi sai kenan wannan da yanzu magana an karantar da mu cewa in kai atisha ka ce alhamdulillahi mai jin ka ce alhamdulillah ka kame da mashi ya dukkan mulawar su loba da ku amma ka huli ne ba kame da mashi in yi atisha ce alhamdulillah ko ya ce ta ka ce ya dukkan mulawar su loba da ku shi kenan ka kare wa'anin wata ruwaya to maganar a fara ma yahudawa aka samu a yanzu akwai kirista ne ko da yahudan ko a ne ta yi masalama da rukuma asalamu alaikum zama salama tun yake da magana to nan akwai cewa in ka zama faƙulu wa alaikum wa alaikum wa alaikum to wannan kalma annabi ya hudu ta ya hudu dalilin hudunta cewa ya rasulullah baka ji ba suna ta samu alaikum shi mai ji kamar ta asali shi kuma samu mai samu suna da nan mugu adda ta halaka assalamu alaikum mai ji ba kusa ba kana ba kana ba gani an sa karban salamu alaikum assalamu alaikum shi kuma ce salamu ba samu ce samu assalamu alaikum assalamu alaikum kamar halaka ce kuma tuwa gare mu adda ce kamar kuma mugu adda to amma annabi sai ya ce wa alaikum annabi shi wata rana sun mishi aisha tarfada ta fara bar yan aladu wani ta zaga ta fara mun gana sai sha sha kalki a sha me ka tada kalki to baka ba sai ga maka sun baka ba sai ga maka cina shi ji ban cewa da bijin da cewa alaikum ba kina abin da suka wadin akan su mu ana masa addu'a akan su ba masa sa akan mu kenan to wannan shi sa annabi ya ce ku cewa alaikum to yanzu kirista ne ko bai wuri sai ce maka assalamu alaikum sallama fusa cikakka na abdullahi bin abbas ya ce za ka maida mashi yadda ya muka cikin adab mufarat na imam bukhari ruwa ta inganta kan ibn abbas ya wannan fatawa in ya maida ma cika ka sallama a cikin assalamu alaikum nan baka lahi ba ya kawo na aya wa zafi tabbata hitin fahimu bi atamin auruduwa zai ta zai dogara kanta ko zafi tabbata hitin aka muku sallama cikin sallama fahimu bi atamin auruduwa ta wannan ibn abbas ya fasara wannan magana kenan wancan dalili ga dalili suna ta assalamu alaikum suna muku mugu addu'a ma zaka cika sallama zaka assalamu alaikum sallama cikakka kaji cewa da kuma sallama ko assalamu alaikum kama ka ka huta sai wa anhu wata ruwaya ta shi dai sayyidina ali radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sharabanna ahadukum qa'ima eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaddayanku ya sha a tsaye wannan masala za ga shafi bin hajar da akwai maganin malamai iyakan hana sha a tsaye sam da akwai ruwa da kamar da daga cikin hadis hali na kasu akwai ruwaya ba take magana ce sayyidina ali an zo mai da zanzam ya sha a tsaye ya ce kun gona shan da ne haka na gaba zanar an kame zanzam kuma ya sha a tsaye irin sha a tsaye akwai ruwaya ta ka kamar shan a tsaye to amma shi ana hafifin hajjar iyakan hana shan a tsaye ba halittawa ba wacce ruwaya kamar albani da mawalla ya kawo irin ruwaya ta ci annabi ya ce inda kun sa abin da ke cikin sha a tsaye da kun amayo abin da ka sha ma annabi kwarai da ya yi tahdidi kwarai ya yi magana mai zai kan sha a tsaye da haka kamar ibn kai marar mawalla a kashi ma da bayan kawo magana cewa inda aka samu cewa an sha a tsaye in ma ka yin hani na asali komi ba hana ba gaba hani yake zauwa ka yin hani ya yi gaba hani ya zo ko cewa inda ya sha a tsaye da rura inda ta kama ruwan baiwa sha a tsaye a zamanin kai ta sha yanzu misali ya kawo wannan na shan zanzam wasan taron wurin shan zanzam aikin haishi a kotun koso babu wurin zaman da zaka zama ya ci irin wannan nake na aka samu nan salama kenan ya sha ruwa a tsaye kan wancan wurin wata ruwa an samu akwai ruwa a sarka annabi ya kama sha sannan zama bai ruwa to amma inda mutum zai zamana ya karya kwahuwa kai tsaye tsaye shine yayi ba wani a nan saɓani inda ka saɓani ka sha a tsaye amma babu saɓani in ka sha a zaune ko a zaune ta zaka kenan ka iya gaskiya kuma ce haka ma lafiya sha ma a lahiyance sha a zaune ya yi suwa ya da ya yi kyau kuma haka to shi kenan shi a nan abin hajar iya kan ra'ayin san ba a sha a tsaye shi sa kama wani bai kama waccan ba akharajo musulmi وعنه وتدي رواية سيدنا علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع متفق عليه ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku sa takalmi idan ɗayan ku zai sa takalmi falyabda bil yamin ka fara sa kafar dama wa idan naza an kuma wajen huddawa ka zo yace falyabda bi shimali hudda hagu har hudda hagu wala takun al yumna awwalu ma tun an shidi da mun dama ita ce horkon sawa wa akhiru ma tunza ita ce kuma ƙarshen huddawa a akhira watan za dama ita ce farkon sawa ƙarshen huddawa a takaice kenan wannan kinan ladabi ne na hatta sa takalmi akwai sunna kan shi a fara sa dama ta ku a sa hagu in za a hudda a fara hudda hagu ta ku a sa dama وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه أنا هي بل لابارن تشيوا من زال صلى الله عليه وسلم يأتي لا يمشي أحدكم في نعل واحدة قد ينكو يتهيا cikin takalmi guda awa daya ya ce waliyan ilhuma jami'an ko ka sa su gaba daya auli ya halahuma jamfaku da gaba daya ba ta hiyar da yakurin ba ta hiyar da guda wata ruwa ya ce iya cikin cewa na yake cewa shida koko shida ne ka tera gaba shida ake koko shida ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خويلا Allah baya diban wanda ya saki tuhon shi ƙasa don girman kai. hafiz ibn hajar ya tsaya wannan ruwaya kadai wadda ba wani magana ita tsaya da wannan mas'ala ce wadda malamai kwarai sun yi magana da jimawa kanta akwai masu ganin tun da nan an ce huwaila kamar an yi ƙaidin laihin girman kai akwai ƙaida ta malaman musulun hadis ta cewa yi mana da musulun al-muƙayyad wannan an ce san magana da ta zo na allah bai dimo al-musulun da zarahu bai magana mai sakin zarafin shi can kudin ayyar talaki kudin duk suke za ka yi shi irin wannan ruwa ta kawo kowai da don girman kai ya suke nan can da aka ce wanda ya suke za ka yi shi kudin allah bai zai kaza to nan ta ce ai in don girman kai ne ina ga usaimin ta nasa albani dama cikin malamai suna ga cewa da jimawa akwai masu ganin cewa inda ake magana da ɗaukan mutalaka akan mukayyad inda hukunci guda ne suna cewa abinda ake nan hukuncin daban ne shi wanda ya dan girman kai Allah bai diba shi wanda kuma ya isa bada kadai abin da ya kasa na iza na zuwa idan sau a wuta kurin yake magana ce daban tunan wa almuhim irin wannan abu ne kwarai da an jima a malamai na magana mas'alar shi da jimawa ko a yanzu ma akwai masu ɗaukar magana da zahiri da yawa rukar zai wani zai neman hudda kama daga musulunci ko sunna gaba da dalilin wandan ka ya kasar ɗansa lalle wani abin yasu kullum ka ƙaurace mai shi lafiya ka yi abin da zai kai sama shubha a kanka domin zama zai zama shi ari na mana alu suna a ga wandan ka ya kasar ɗansa a makara ta ka wando ya ga ya cika wannan ya gagara ko amma zawon abin iya da matsala saboda akwai lokaci na farkon abin sunna wasu na abin ta kai kwarai abin ya zahi da yawa har suna cewa ma wai masu cewa ma in ba girman kai je haka masa jahilci ne da yan uwa mai hujjar irin su imamun nawawi su imamun kastalani amma da dama cikin malamai suna da hujja suna kada ne ba za fara magana ba kuma yi malamai wanda ba wanda suke magana kan cewa haka ne zahirin magana wancan nasu misali masu hujjar cewa don girman kai ne abubakar da ce ya rasu da lai ina zari sarfi ila na ta hadau ya rasu da lai zarki don tafa kasa iya tafa kasa he ina kudi ina rike shi ya ce kai baka cikin masu yasa da girman kai daga lantar da wasu lokacin kawai da na bai cewa abubakar kai baka cikin masu yasa da girman kai imai inda kenan an bai ga abubakar su kaga a nan suna ƙara hujja ko manyan malamai ne ka ta yi magana jahilci ne ba sarfakon suna lokaci abin ya zahi kwarai akwai ruwa masu yawan san baka sallah baka sallah ma akwai ta ruwa mai wani ta cikin radis hadis ta annabi ya annabi ya wani ya sallah ƙare annabi ya ganshi da iya isbal yace mutai sake a rolakar sallah to ruwa bata danganci kina ana ga wani ruwaye kina su bada ma ya wuri rauna gaba daya babu rauna ma ya annabi ta mishi zai saki a rauna da sallah kina rauna ba kina na gama su bada rauna na gama su rauna to zama wannan ruwaye ba ta inganci ba da mai sai ba ta inganci wata lokacin ko abun ya zahi Allah sa wannan Jafar Allah ya kashi rahmu Allah da Abdulrahman wannan milai sun zo na wa'azi lokacin abun ya zahi akwai malami a cikin nan shi daga Najeriya yake ya zama abun kwarai ya ta cake ma masu cewa ma wai idan muke jahilai ne sai da su duk lokacin na tsaya kan cewa ba a ce don ga dalili kuma ban yi malamin baka ta jahilci illa ka ce karin jahilci wancan amma ka ce jahilci ne masu cewa an ba kiran gazali na mutum ba jahilai ba ne ba da manyan manyan malamin sanannu a duniya da imamun nau'i a ciki wanda zai wannan sharin shi na musulun haka mamakon salamin sharin hata sari na na sai bukhari madan ma mai malamai dama suna kan haka Allah ka ce karin ja da wancan kuma shi lahiya gurin sai da suka zo an yi wazi kowa rashin ka ce na ka don kama a cikin yadda aka zo kowa iya na ka magana da ce zai so ku yi magana jafar ka yi magana kwa zuma ga mas'ala da ake ciki ta mas'alar wannan isbal amma ni na zama daga bayanin da na yi kan mas'ala ga bayanin malami amma ya ku yi magana kan mas'ala to a nan suna tsoron akwai abu daban da dai na abu dai da suka yi magana sai bayan mun je gida kuma a masauki muka tattauna da su kan mas'ala haka ne muka yi ta jahilci ne zama da ne amma kullum in ya zo ce kowa ya rada ƙaurace wani yin ɗagawa ta ilahiya ta yi wuta daga shugo haka ɗaga amma a ce jahilci da ba hujja ba ba ba magana ce ba illa kai tarji ga abin da yi da magana ce da nasi karar kanta kuma gashi abin da ya wani ya ce wanda ya ja din girman kai wani ya ce kamar ce masu girman kai ko kuma sau da fikin manyan manyan malamai ne illa a ce abin da ya lahiya na wuri duk kai na banda goyon bayan sakin amma yanzu aka zama abin a ce ji haka idan mutum mutum daga da addini gaba da sannan gaba daya ba sai ba daidai bane ba amma abin da yayi ilahiya mutum ya sifanta sifa ta sunna an ganga ga sunna gurin shi ne haka neman hudda mutum daga sunna gaba daya ko kawo tashi ma wani abu daban yayi zai abu da sai a lokacin nan to sai ka anan hafiz bin hajar ta kace ne zaka ba ga ya kawo maganar hadisin kurin wanda ya kawo Allah bai dibar wanda ya ja tuwon shi da girman kai haka illa mas'ala wadda ita ma aka jin malami da gargajiya kan magana eh nasi bai ambaci wando ba tarara wando eh karkashin tuha kura da nan yayi magana innamal isbal fil qamis wal imama wal izar isbal ana yin shi ne nace innamal innamal isbal sai kawo riga da rawani da izar anan bai amince wanda ba san suka ce a cikin banda wanda maza shi kayan duwa can da annabi sallama annabi ba ta saba ta ga annabi ga wanda annabi sallama annabi zalika ta shira wace mai zalika an samu annabi ya so wando amma ba ce ba ga wanda annabi ga ne mishi kaza shi yasa kenan kaga wando to amma karkashin tuwa kuma da maganar abubakar umar ibn khattab radiyallahu anhu hatta lokacin da ya zo wajen rasuwa cikin wasiya da biki bisa gidan iyali wani ya shigo izar kai shi kai na kasa yace haba yaro ka saka izar kai kasa yayi tsarkaka yayi kuma shi ma koda wani abin rayuwa ne bai tsuwa da wuri magana takawa kuma ko an ko an gaskiya da kana taka wando kasa taka wando wannan kuma an an saka zami ne gurin da kana taka wando kasa aka maza abin taka masu ba wannan ana kasa da ita sau ne ba su taka shi suke mazan sai kuma ba mace mace ba dace amma amma rangomi akan abin da ya zaga kuma kullum wannan abin duk abin da ke da rikici sabani sai ya kaurace mishi duk abin irin wannan hayane kai abin da yake ba domin ba mai sabani kai lalle ka kai mai kai da sauko ba mai sabani da ka sabanin kasa da ita sau to da gishi man kai da sau ka huta ba shikenan shine gurin magana kuma sai ina ne ce wa anhu radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idha akala ahadukum falyakul bi yamini wa idha shariba falyashrab bi yamini fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimali wa yashrabu bi shimali akhrajahu muslim manzana sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum in dayan ku ya ci abinci falyakul bi yamini ya ci da dama wa idza sharib idan ya sha in zai sha mana kenan falyashrib bi yamini ya sha da dama ci da dama sha da dama ce fa inna shaytan yakul bi shimali wa shar bi shimali shaytan dan saba mishi shi cin shi da hagun ne sha da hagun kenan koyon shaidani ne ci da hagu annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai yayi kashi akan shi kuma mun kanta ruwa na wanda wani annabi ya mai kashe akan cewa kabar ci da hagu bane bane bane yace daman ne sai dan saka ka kuma ka iya ba shikin hannun ya lalace bai da ganin kuma annabi mai addu'a daga hannun ya kada aiki hannun ya shanye gurin ba ka baka iya ba to kuma a ba gaba ba san ba za ka iya ba ba za ka iya ba shi kullun shi ko girman kai ne wa ka ci da dama a kai ni dama ce ban na iyawa amma na ce to baka yaba ba shi kenan dama ta kasa yake sai abunkin وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة نا أبن دا يكي سوى كاروايل cewa banzan sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci ka sha ka yi tuwa ka yi sadaka bigir sarfin wala mashina da wannan ka a yi almabazzaranci kuma ka a yi ta maka gwada isa ta sahani na me yi so ga maka ci ko abinci ne ka a yi gaske shi ka yi banna ko gana da hali kaka abinci ta kata kasa azubda kuran kaka ci abinci zama to an bata abin kullum da hali kuran a yi azubda shara haka in sha za ka yi kaka yi sha ta alfakari ta a sha kuɗa da daga gashi nan kuma ko tuwa kake tuwa ta alfahari ta gwadawa sadaka kanta ana ba su a yi gaba da gaba ɗaya ka zo ka zo kana kana roƙo kina ko ne dai da ci da sha da tuwa da sadaka ka a yi gashi ka a yi ɓanna kuma ka a yi gwada isa da tamaka ko ƙwambo kan akai mai hali ne wannan ruwa ce a kharaja abu dawud da ahmad kuma walaka wa bukhari ya kashe mu'allakan mana ba tare da sanadi ba ya kawo to ina ga duka cikin mun lokacin kare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa dangane da karatu na gaba ganin